الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإيثان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسيب بدا تفسير سورة الأعراف تفسير دمسك بكر وأولنا مسلاتي تتشي بير الدين المسلمين a nan garin jama turu jihar yobe a yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda mai jan baki ya ja baki a yau ashirin ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari dubu da arba'in assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى yana magana ne akan yadda ya kasa yahudawa kashi biyu da ya ce minhum salihuna wa minhum duna zalika wa balillahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un yana cikin da yahudawa ga yadda suke minhum salihuna wa minhum duna zalika fa khalafa min ba'dihim khalfun khalfun dinnan shine fa'ili na khalafa idan aka ce khalafa abinda kabaro na baya haka ce khalfun bi iskanin lami shine abinda kabaro din na 'ya'ya da jikoki idan ba su bi ayyukan alkhairi da kabar musu ba shine ake cewa khalfun wanda mufradi idan yakan iya zuwa daya saboda ba abu guda ɗaya ake nufi targamamme ba ba ana nufin 'ya'ya ne kaɗai ko jikoki ko jikokin jikoki a'a waɗanda suka biyo daga bayanka suka zo daga bayanka to idan sun kasance sun tsaya kan gaskiya yadda ke tsaya sun ci gaba da ayyukan alkhairin da kake gudanarwa sunan su khalaf bi fatihi lami in ba haka bane kuma sunan su khalfu bi iskanin lami to saboda haka ne suke cewa al khalafu bil fatihi salih والخلف بالإسكان طالح معناه الطالي أبو بنزا الصالي أبو نكرتي لكن يزود فتا نكرتي إن يزود سكوني كما نبنتا bayan wayannan yahudawa da Allah ya ce minhum salihuna wa minhum duna zalika wasu suka zo daga bayan su suka wakilce su wakilci na banza wakilci na asha shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya faɗi ya faɗi halayen su na banza din shine yake cewa warisul kitaba kamar yadda Allah ya ambaci wannan kalma can cikin suratu maryam inda yake cewa fa khalafa min ba'di khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا bayan ya ambaci annabawa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa israila wa mimman hadayna wa ijtabaina idha tutla alaihim ayatu arrahmani kharru sujjadan wa bukiyan fakhalafa min ba'dihim khalfun anan min ba'dihim ay min ba'di ha'ula'in nabiyina bayan waɗannan annabawa wasu mutanen banza mutanen asha waɗanda suka canja abin da annabawa ke gudanarwa sai suka zo suna tozartar da sallah suna bibiyan sha'awar san ransu kawai kamar wannan ne a nan da ya ce kalfun sai ya ce warisul kitaba wasu mutane na banza da suka zo bayan wa'yancan minhum salihuna dinnan sun gaji a taura sun gaji a taura akan wa'yancan yahudawa salihai da suka gada ya akuzuna arda hadal adna suna karban rashawa cin hanci na wannan abin da bai kai ya kawo ba al adna ko daga dana ya dunu dunuwan kwana wani abin duniya mafi kusa kwana kusa zai kare suke karɓa a kan canja abin da ke cikin taura shi ne ya kuduna da hazar adina cewa idan aka ɗan ba su wani abu wani hukunci wajibi a taura sai su mayar da shi mustahabi wani hukunci haramun sai su mayar da shi makuruhi idan abin da ka ba su ma yana da ɗan yawa suka iya cire aya su kutun ma a cikin attaura au ko kuma su yi ilhadi su yi taharifi gu mai ɗigo su cire ɗigon shi kenan ma'anan zai bambanta gu mara ɗigo kuma sai su saka ɗigo abin da ake ce ma taharifi ko tasfifi ake ce tasfifi bangaren dabtu ake ce taharifi kuma bangaren wasali saboda haka kowanne Yahudawa suna yi a haka ne yau da gobe suka canja a taura har ya zamanto ba su da sifa da amincewa cewa tabbas abu kaza maganan Allah ne ko kalimar Allah ne saboda wani abin da ke malamin a taura baka canja shi ba wani malamin da an bashi wani abu ya canja shi saboda ka da tabbacin cewa wannan na cikin kalmomin da Allah ya saukar ne ko baya ciki in ka da yakinin shi ka canja ba ba ka da tabbacin kuma wani malami dan uwanka bai canja ba illa iyaka Qur'ani ne Allah subhanahu wata'ala ya bada wannan khasa'isi cewa ba wani malamin da kasancewar shi mahaddacin Qur'ani ne ko ya iya larabci ya iya canja Qur'ani taki yana canjawa in dugo ya kara za a gane in wasali ya kara za a gane ya kasance wannan khasa'isi ne na alqur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wa rabbaniyuna wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stufidu min kitabillahi su su aka danka wa amana su kiyaye littafin Allah su ji tsoron Allah kada su canja shi amma Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Qur'ani dama can yana nan a cikin lauhul mahfuz sunan wannan lauhun ma al mahfuz saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun Qur'ani an ɗauko shi ne a daukul mafusu. Wannan daukul mafusun kuma kofin Qur'ani akwai shi a cikin daukul mafusu. Bayan an saukar da shi kuma a nan. kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a fi lauhin mahfuz fi law fi lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz shi yasa anan an karanta bal huwa qur'anun majidun mahfuzun fi lauhin ce mahfuzun bi rafi sifa ce ta biyu na qur'ani qur'ani majidu ne Qur'ani mahfudu ne kiyayayye ne. Sai kira'ar kuma Qur'ani majidu ne cikin lauhul mahfuz kiyayayye. Ya zamanto mahfuzin bi jarri na ati ne sifa ce ta lauhu kenan. Saboda haka kasaisin Qur'ani ne baya tabuwa. Amma a taura ya aku duba da hazan adina, al'adna abu mafi kusa, muzakkar na a duniya, saboda haka ne aka fassara a nan al'adina ana nufin duniya ne ana nufin duniya ne wani abu maka ce arab ana nufi asalinsa ana nufin a dukiyan da ba kuɗi ba shi ake cewa arab asalinsa wasu kuma suka ce arab a nan duk abin da aka fito musu da shi ai ma arab duk abin da ya fito musu iyajin suna so suna sha'awarsa za su iya karɓansa su canja kalmomin Allah a cikin attaura. Ko da dino kwaya ɗaya da Yahudi ya ga yana bukata, sai iya karɓar dino kwaya ɗaya sai ya canja ma abin da yake so a cikin attaura. Shi ne arada kenan. Ya ce arada sai ce hazal adina. Adina muzakkar na a duniya. A duniya mu'annas. Al'adina muzakkar. kamar ka ce al'ahasan ne da alhusna tsakanin su al'ahasan alhusna kamar wannan ne saboda haka ne ake fassara shi duniya din a nan wasu kuma suka ce al'adina daga jana'a ne ay ya'khuduna arata hadha arata hadha shay'i jali suna karban suna karban wani kaya na wannan abin da yake makaskanci kaskantaccen abu ba fa komin kaskancin abu komin kankancansa komin rashin tsarinsa ba yahuda yakan iya karba a mukabilin ya canja maka wata aya cikin taura a haka yau da gobe sai suka canja a taura ba su da siƙa da shi shi sa Allah subhanahu ta'ala wurare yake bayani akan su yuharrifuna al-kalima an mawadihi ko yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa afatasma'una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه bayan sun fahimci abin ga yadda yake kuma za su canja shi shi canja abu yana da salo daban daban akwai canja abu canja masa wuri kamar ka ɗauko wata aya ce tana cikin wata sura ka kinta wata sura ko wata aya ce tana gaba kamar yadda ita baya ko tana baya kamar yadda ita gaba wanda yana daga cikin nau'in ilhadi wanda sotari da yawa daga cikin almajiranmu da sunan addu'a suka suka yi irin wannan nau'i na na canjin kalmomin Allah ta inda ba su sani ba misali za a ce wannan wani sirru ne wani addu'a ne za ka yi na fatiha amma sharaɗinsa za ka karanta shi ta ne ana cewa fatiha ko yasin ga cikin mana yasin tabbas za ka fara da fasubhanan lazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sai ka ce inna amruhu idza arada shay'an an yakun an yakula lahu kun fayakun sai ka ce awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakuna kamithluhum bala wa huwa al-khallaqul alim haka za ka zo har yasin wal qur'anil hakim wanda yana daga cikin yuharrifuna al-kalima an mawafihi wanda yake haramtace ne ko fatiya ka fara ta غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم كهكا كتاو الحمد لله رب العالمين kashe yan uwa wanda ilhadi ne wanda yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi ne wanda Allah ya hana yahudawa to saboda haka qur'ani ciyayayye ne haramun ne ka canja ka canja wurin da aya yake na gaba ka mayar da shi baya ko na baya ka mayar da shi gaba wannan haramun ne kuma bukatar ka ba za ta biya ba ba zai yiwu kai wannan Allah ya biya ma bukata ba saboda biyan bukata yake iya zuwa ne wajen dacewa da shari'a yin abu yin abu da shari'a a nan ne bukatar ka za ta zo ta biya to saboda haka daga cikin nau'o'in taharifi akwai wannan akwai cikin nau'o'in taharifi shine ka bar kalmar yadda take yadda take nan ka barta ka barta a inda take amma kuma idan kalimar tana da wujushi na ma'ana sai ka ɗauko wani wajihi ba'i wanda hankali baya ɗaukan wannan wajihin shi Allah yake nufi sai ka fassara da wannan misali a cikin littattafan tafsiri na shi'a suna fassarawa inda za a yi amurkum an tazbahu bakaratan sai su ce ai aishata ma'ana Allah ya umarce ku ku yanka aisha wal iyazu billahi wannan wajihi ne da'if ilhadi ne saboda a tashbihatin larabawa ba inda suka shabbaha mata da saniya wannan ba a wasiya ba ce larabawa an sani suna shabbaha kamanta bujurwa da ƙawusu suna shabbaha bujurwa da juna yanayin tafiyan tafiyan tafiyan sannan suna shabbaha yarinya bujurwa da da barewa wanda duk suna yi amma ya mace a shabbaha ta da saniya ba arabiya bace ba arabiya bane saboda haka duk da an bar kalimar bukatar ba a canja ta ba to ya zama to nau'i na canji saboda an ba ta fassara ba'i wanda ya yi nisa da arabiyya hankali baya iya ɗaukarsa akwai daga cikin nau'o'in ta hadisi shine wanda yake ba shi da dugo to sai ka sa masa dugo sa masa wannan dugon shi kenan sai ya canja masa da ma'ana sai canja masa ma'ana abin da ake nufi mara ɗugo daban abin da ake nufi mai ɗugo kuma ta irin wanda suna nan da yawa misali bazala bazala da zan na bayarwa in ka cire ɗugon ya zamo badala na canjawa ya zamanto canjawa canjawa kenan to haka nan akwai kuma nau'i misali inda inda harafi yake ka cire shi ka san harafin da yake gurupinsa irin wannan misali kamar inda akwai zaira ka cire zaira ka sa fi ko inda akwai fi ka cire ka sa sati to irin wannan shi ma nau'i ne na tarihi misalin wannan duk inda ka ga a ƙur'ani an karanta arrijis da fi sai kai kuma ka karanta shi da zai inda aka karanta da zai rijiza shaitani ka karanta da shi wanda ya zama su ilhadi sai dai in ya kasance misali baka iya tajwidi ba ba ka iya bambance harufa waɗanda suka yi da juna ba ka iya bambance tsakanin za za da za zal zal da zaira ba ka iya bambantawa ko bambuka ba ka iya bambanta tsakanin sinun da sa sa da sa ba ka iya bambantawa idan ba za ka iya bambantawa ba a harshen ka ka karanta wannan kana da uzurin rashin iya bambantawa amma za ka iya bambantawa da gangan ka canja to wannan canjin zai canja maka da ma'ana to saboda haka wannan duka nau'o'i ne na taharifi akwai kuma canja mishi jirabi ka canza mishi wasali canjin wasali take zai canja maka ma'anan muradin abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi kamar misali abul aswad du'ali ya ji wani balarabe yana karantawa innal abin nan inna anna Allah bari'un bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi wa rasulihi kaga yayi akasin wa rasulihi zuwa ga mushriki ne saboda bai iya larabci ba dalilin wannan ne aka ce abul aswad duwali sai ya sa bazin afafi a cikin nahau da ke shi ne wanda ya fara kirkiran masail mabadi mabahis na nahau ya sa babul afaf alhali Allah yana nufin annal mushrikina أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله معطوف على محل أن الله فكت على محل اسم أن محل اسم أن الرفعان saboda asalin anna tana shiga mubtada ne asalinsa Allahu bari'un minal mushrikin ne sai aka sa anna sai zamanto annallaha bari'un minal mushrikin to rasuluhu din an yi asafin sa zuwa mahallin mahallin ism din anna ne sai zamanto wa rasuluhu bari'un minal mushrikin idan kace annallaha bari'un minal mushrikin wa rasulihi ma'anarsa Allah yadda ya barra'anta ga mushrike haka ya barra'anta daga manzonsa kaga ba wannan shi ake nufi ba wannan nau'o'i ne na ilhadi nau'o'i ne na karban karban canjin ma'ana kamar yadda Musa zalawa suke cewa wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima suke canja irabi Allahu fa'ilin sai su mayar da shi maf'uli Musa maf'ulin su mayar da shi fa'ili mu'akhari sai ai annabi Musa shi ne ya yi magana da Allah ba Allah ne ya yi magana da annabi Musa ba. Shi ne ake mayar musu da raddi ya za su ce da kuma inda Allah yake cewa wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu ko mi iya na haudin ka bujayyu ana rabbuhu dinnan kamar yadda shi maf'uli ba saboda ka'ida ce ta malaman nahau mafulun jiki in ya zaman to daliri mutafi dole ka kaddamar da shi wa kallama hu dinnan ka kawo shi farko da bayan ka kawo fa'idinsa to saboda haka dole a tsaya wa kallama Allahu Musa taklima din waɗannan nau'o'in Yahudawa su ne su kutun ma a cire aya a taura a boy Yahudawa suna yi to shi yasa a nan Allah ya kira su khalfun khalfun warisul kitaba ya'khuduna ahada hadha al-ahda wa yaquluna sayughfaru lana suna cewa mene ai mu yahudawa yan gatan Allah ne ko me muke yi ko me muke yi za a gafarta mana har suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu tamkar ƴaƴa ne a wajen Allah mu ne masoya masoya Allah wanda Allah mu yake so idan Allah yana son ka duk abin da kai zai yafe ma saboda ka karku damu littafin littafin mu ne littafin namu ne za mu iya yadda muka ga dama da shi karshe dai a ce dai shi ne to me littafin zai gafarta mana ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه أنا ما لمن تسيب سني ساباني وسكتي معنا mutumin da ya yi laifi ya ce za a gafarta ni bai halitta ya kuma yin wannan laifin ba saboda wanda kike wa laifin ya kamata ka ji kunyarsa ka yi a kaddara ya yafe maka kuma yaka kuma yi to saboda haka su suna cewa sayufaru lana amma idan aka kara kawo musu wani abu su kara canja wata aya ko su harrafa to za su karba kuma su canja ko in ya atihim ahadun misluhu in wani abin duniya irin wancan wanda suka karba na farko ya zo musu ya akuzuzu za su karba kuma su kuma canja ayar da ake bukata a canja wasu kuma suka ce wa in ya cikin ahadun misluhu ya kuzuhun nan yana magana akan yahudawan zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina laifi yahudawa iyayensu da kakanninsu na da wannan shine halayyar ina laifi su kuma su tuba su gari ma'anar wannan wa'ancan suna karɓan wani abu su canja kalmomin Allah wa'annan masu ma idan kawa irin wancan wanda ake ba wa iyayensu da kakanninsu in ya zo musu su ma za su karɓa su ɓoye ayoyin a taura ko su canja shi haka a taura har ya zo ya zamanto babu saboda haka ne wani bayahude ya zo ya rubuta musu talmud shi ne littafin da yanzu suke rike da shi a suna cewa shi ne a tauratin da hasali wani bayahude ne ana ce mishi azra sunansa shi ne ya zauna ya rubuta talmud ana cewa an nemi a taura na asali wanda za a dogara da shi an rasa shine ya ce ya kwakulo wannan ya kwakulo wannan ya kwakulo wannan wani ya ce ya haddace ayan a taura ya ce menene in ya fada ba sika ba komai ne ya rubuta wanda ma sai ina gona akwai ayoyi kaza da na haddace sai ya rubuta sai ya rubuta saboda su kwata kwata ba zai yi ka haddace a taura ba Uzairu ma sun ce dan Allah ne saboda ya haddace a taura suka yi mamaki suka ce ta da kan ba waye isa ya haddace a taura wanne kwalkwalwa ne zai iya haddace a taura saboda haka haddace haddace wani littafi din to yana daga cikin khasa'isin qur'ani qur'ani ne a nan ma za a gada ma a samu adadi dan dama ma haddatan qur'ani amma idan ba qur'ani ba babu wani littafi cikin littattafan da aka sauka a ce wani ya haddace shi to saboda haka wannan azra'in ya tattara abin da ya samu ya rubuta ya kakkara san ransa abin da yake so shine yanzu yake hannunsu su ma ba sa kiran shi a taura ana kiran shi talmud ne talmud to shine kare su abubuwa iri iri zaka gani na ban mamaki wanda hankali baya dauka akwai wani babi fi tukurwa ne ya fasara shi da mutum zuwa larabci asali a yaren su ijiriya ne yaren ibiriya da arabiya akwai tadakuli tsakanin su da arabiya kalmomi da yawa iri ɗaya ne da larabci ko ka zo ka samu bambancin su tsakanin kamar bambancin sinin da shi ne misali salam a arabiya a ibiriya kuma shalam shalam da dubu shalam to kamar wannan ne bambancin shi ne wani ya zo ya fassara tilmuti zuwa larabci za ka ga abubuwa iri-iri wanda hankali baya ɗauka a ce wannan abin Allah ne faɗi kana karanta abin za ka gane wannan ba magana Allah ba to shi ne ya ce wa in ya atihim jumla ce haliya su ma Yahudawan da suke zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wa in ya'tihim aradun misluhu ya'khudhuhu suma shi ne Allah ya ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa alhaq ma'ana ba a karɓi misaqi rantsuwa ahadi ne karfi na a taura cewa lalle ba za su gaya wa Allah komai ba sai gaskiya ma'ana malaman da suka gaji a taura annabawansu sun rantsar da su nisakin Allah ahadin Allah ku yi wa Allah ku yi wa annabawan Allah cewa ba za ku gaya wa Allah komai ba sai gaskiya ma'ana ba za ku fassara a taura ba sai fassara sahihi ingantacce ba za ku canja ta ba kuma ma'anar wannan kuwa shine ai an yi haka da su istifhami ne tasbihi an yi haka da su didda an yi haka da su din kuma suke karɓar dan wani abu na wannan abin duniya mafi kusanci ko mafi kusanci da kake ya kawo ba sai su canja magana Allah su canja kalmomin Allah wa darasu ma fihi wasu suka ce jumla ce a afi zuwa ga jumla ta warisul kitaba jumlolin da ya shiga tsakanin su din jumloli ne mutarida ma'ana ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim adun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh alayhim mithaqul kitabi an la yaqulu ala allahi illa al-haq duk waɗannan jumloli jumal ne mutarida bain al-ma'tufi wal ma'tufi alayhi asalin maganan shi ne fasalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba wa darasu ma fihi warisul kitaba wa darasu ma fihi wanda shine zahirin irabi da shi anan warisu din fi'lul madi ne jumla ce fi'liya darasu ma fi'lul madi ne jumla ce fi'liya ma'anar wannan waɗannan mutane na banza waɗanda suka suka wakilci ko suka gaji wa'yancan minhum salihuna dinnan sun gaji a taura a wajen iyayensu yahudawa salihai wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke ciki au ko kuma sun gaji a taura wajrasu ma fi sun shafi abin da ke ciki saboda darasa din shara biyu ne akwai darasal kitaba ya durusu shine wanda ya fi shahara na karatu darasu na karatu kenan akwai wannan akwai inda ake akwai darasatin rihul asara darasatin rihul asara sai iska ta shafe gurbi-gurbi inda aka saka ana tafiya wuni mai sahara ku da yawa kuka ji kuka tafi za ga sawun ku haka inda kuka tattaka amma idan iska ta zo sha ta tafi shikenan wannan asar da kuka taka nan ba wanda take da yake bi bayan ku zai tsaka saboda ina amfani da inda kuka taka zai ji tarar da ku to iska ta shafe hare gani ba wannan shi ma jarasa ne bi ma'ana maha saboda haka yana ɗaukan wannan wajihin duka wadda su ma fi sun kaji littafi sun karanta abin da ke ciki sarai sun sani wadda su wa warisul kitaba sun kaji littafi wadda su ma fi kuma suka shafi abin da ke ciki ma'ana suka canja shi kenan shi ne irin sanye wanda ya zo inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست زي وليقولوا قرأت ko وليقولوا محوت yana daukan wajiyin nan misali shi yasa aka karanta وليقولوا درست وليقولوا درست وليقولوا درست kira'o'i guda uku saboda haka inda darasa ya zo yana da ihtimali guda biyu nan da yake wali yaqulu darasa za su zo su ce su ayoyin da muka sauka muka ji tuya za su zo su ce ka shafe su ba haka yake a gun Allah ko su ce wali yaqulu darasa za su zo su ce kai ka karanta kayan ka ba Allah bane so ka saukar da shi kai kin kanka ne kamar inda yace fahiya tumla alaihi eh fahiya tumla alaihi bukratan wa asila kadalli ko darasta ka je ka hada kille da wasu yahuda wanda suka iya karatu kuka yi mudarasa da juna ka zo kace littafin Allah ne mai Allah shi ne auki ne suka fassara a cikin suratul Qur'ani to shi anan wa darasu ma shi wasu kuma suka ce wa darasu ma shi din jumla ce معطوفة على جملة الاستفهامية معنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ألم يدرسوا ما فيه ألم يدرسوا ما فيه هنا كما وزوج ألم يؤخذ عليهم إلا كتي أتبين الزواج محل الاستفهام شن shin ba a karɓi misaki ahadi mai ƙarfi a gunsu ba shin ba su karanta abin da ke cikin attaura sun gani ba sai zama yana komawa ga istibani ba ba zai koma ba zai koma zuwa ga wancan warisul kitaba ba idan aka duba jahirin larabci to a ce wajen su ma fihi maqufun ala warisu ya fi saboda dalilai da dama cikin waɗannan dalilai da rasa ɗin filin mafi ne kamar yadda warisa filin mafi ne na ɗaya kenan na biyu da rasa ɗin jumla ce musu daga babu harfin nafi tare da ita kamar yadda warisu jumla ce mustada babu harfin nafi tare da ita amma idan ka ce jumla ta wajen rasu ma fihi maqufun ne ala jumla ta alam alam ya aqus alayhi misaqul kitabi daya jumla ta rasu din jumla ce abin nan fi'il madi amma lam ya aqus kuma fi'il mudari ne sannan jumla da wajen rasu ma fihi jumla ce mustada jumla ta nabda kuma to jumla ce mafiya waɗanda suka halarta wannan asalin suka ce ai filul filul mudari idan ka sa mata lam din tana mayar da ma'anan ma'anan mudari zuwa ma'anan madi saboda haka koda ya akus din nan filul mudari ne ma'anan wannan fi'ilin ma'anan fi'ilul madi ne saboda haka ta wannan bangaren sun daidaita da wa da rasuma fihi sannan suka ba da ansa suka ce da ake cewa jumlan wa da rasuma fihi jumla ce musbata jumla alam ya'kul jumla ce kuma manfiya ai istifhami alam ya'kul istifhami ne takriri shi kuma istifhami takriri idan yazo yana mayar da jumla manfiya ta zamanto musbata saboda haka wayannan abubuwa guda biyu waɗanda da su ne ake rajjaha asafin wa da rasuma fihi zuwa wa risul kitaba ko mun tabbatar da su wa wannan jumla alal ukhas alayhi misaqu kitabi hikimomi ne na irabi dan mutum yayi ya goge a irabi ba a kure shi ka fito ta nan zai fito ta nan ka fito ta nan ya fito ta nan shi ne suke cewa wai a takhrijatul a takhrijatul nahawiyya aka ce aka ce takhriji a gun malaman nahwu suna nufin irabi mai zurfi wanda zaga zaka ji wasu hanyoyi wasu lugogi wasu lahajati ka kare kanka shi ne suke kiransu a takhrijatul nahawiyya kenan da wayannan abubuwa guda biyu masu cewa wa da hukuma fihi jumla ce maqufa ala alami ukhas alayhi misaqul kitabi suka ayyada kaulin su to shine Allah subhanahu wataala yace wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun wannan yana komawa zuwa ga ya'khuduna arada hadha al-ajna cewa su suna karban wani abin duniya amma wadarul akhirati khairun lil ladina yattaqun da suna tsoron Allah suna kiyaye kansu daga shiga wuta to za su san cewa lahira ya fi alkhairi a gare su afala ta'qiluna yanzu ku yahuda wanda kuke rayuwa a zamanin manzon Allah ba za ku mayar da hankali ku gane kurakuran da iyayenku da kakanninku suke a kai ba shi ne aka karanta a falaya a filuna yanzu yahudawa masu yin wannan na wancan zamanin ba za su mayar da hankali ba in masu karɓan wani abu su canja wasu ayoyin a taura to ba su da hankali su masu bayarwan ba za su yi hankali ba cewa annabawan da suka gaji a taura a gun annabi Musa dan ne su ba sa karban wani abu su canji a taura sai malaman da suka gaji wayannan annabawa ya kamata su tuna da hankalinsu inda ya halatta a dan ba da wani abu a yi gyaran fatawa a dan ba da wani abu a canja kalmomin Allah akwai annaba wanda suka gaji a taura agun annaba a agun annabi Musa dan su ba sa yin haka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa akwai annabawa da yawa wanda ba su da littafi suna aiki da taura inna anzalna taurata fiha hudan wa nur haka yace ya hukumu biha nabiyuna alladina aslamu wa'inna annabawan dan me ba sa karban dan wani abu su caccanta kalmomin Allah sai malaman da suka gaji a taura a wajen su su ba za su yi hankali ba za su yi da hankali su gano haka bane wannan shine lokacin karantawa da waɗannan kira'o'i guda biyu kira'o'i da mun riga ya mun yi bayani a cikin suratul an'am na'am
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين ƙarshen izuwa ba shi ne Allah subhanahu ta'ala da ke su wa'yancan sun kasu kashi biyu minhum salihuna wa minhum duna zalika wa minhum duna zalikan su ne fa khalafa min ba'dihim khalfun waɗanda muka fi halayensu da abin da suke yi to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya dawo yana magana kan wa'yancan minhu musalihuna ɗin shi yasa ƙarshe ya ce inna la nudi'u ajral muslihina muslihin daga aslaha asalihuna kuma daga saluha ko salaha yana babi guda biyu to saboda haka yayi magana akan su a bisa manhaji na Qur'ani idan Allah ya yi magana a kan mutane kirki sai zai magana a kan mutanen banza in yi magana a kan mutanen banza ya ci ga mutanen kirki kuma in yi magana a kan yan aljanna ya ci ga kuma bayani a kan yan wuta haka yake tafiya to wa minhum duna zalika su Allah ya yi bayani a kan su fa khalafa min ba'di khalfun warithul kitaba yadda muka bayyana منهم الصالحون من سون والذين يمسكون بالكتاب wannan kira'a ce ta jumhur sun karanta daga masaka yumarsiku ana cewa masaka jiki ana cewa amsaka jiki ana cewa istamsaka jiki duk ma'anan su ɗaya ne ko ka ce shi ɗaya ɗaya alawar zuni fa'ala kira'a ta jumhur ɗaya kuma a dawo zini a fada yadda shi uba ya karanta a nan riwaya ta shi uba an afu haf da sauran ƙurra'u sun karanta yi marsikuna daga fa'ala wayannan kira'o'i guda biyu amsaka bihi ya yi riko da shi gam masaka bihi shi ma haka sai dai so tari malaman sarfu suna cewa wajenin af'ala da fa'ala sukan zuwa ɗaya amma fa'ala akwai mubalaga a ciki misali idan kace kace a fajjarati ainu da kuma afjaratin ainu fajjaratin ainu din cikin ruwa to ya fi karwa tsayewa sosai shi sa Allah ya ce wa fajjartin arda uyuna a kisa ta annabi Nuhu alaihi salam kasancewa ruwan ikon ruwan da ya fasu din ya fashe ya tarwatsa din ya bi duniya gaba daya sai ya kawo ala wazni fa'ala bai ce wa afjarna al-arda uyuna wa fajjarna al-arda uyuna to haka nan yumsikuna ruko da tsarki ya ci yumsikuna agun wayannan malaman sarfu kenan shine wallazina yumsikuna bil kitabi wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamu salata ya yi asafin jumla mafi zuwa jumla mutasi da wannan ja'izi ne a gun malaman ilmul ma'ani ja'izi ne a gun malaman na'u saboda ne ne kowanne daga cikin su jumla ce kabariya za ka yi asafin jumla kabariya akan kabariya za ka ce ja'a za ka ce يقوم زيد يقوم زيد وجلس عمرو جملة جلس عمرو جملة فعلية خبرية فعل انت ماضي معطوفة على جملة فعلية خبرية فعل انت مضاري من جائزين شين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فيشي والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة wanda suke ruko da littafin alƙanan alkitab ana nufin a tura ne saboda wayanda ake magana a kan su lihu musalihun nan ana nufin salihan yahudawa ne wanda suke yi masikuna bi kitabi salihan yahudawa waɗanda suke ruko da a taura wa qamu salata sannan kuma sun tsaye da sallah sun tsaye da sallah saboda a cikin addini a taura to akwai ɗaya da sallah shi ne wa kamu salata inna la nubi'u ajral muslihina anan asalinsa jumlar inna da khabar ɗinta jumla ce ismiya fi mahalli rafin khabarul mubtada khabarul mubtadan mubtadan ita ce allazi ismul mawsul yumassikuna ko yumsikuna جملة فئلية صلة الموصول جملة إنا لا نضيء جملة جملة إنا جملة إنا واسمها وخبرها جملة إسمية في محل رفع خبر المبتدأ أصلي أنت إنا لا نضيء أجر المصلحين ne dan a san da kuwa ake nufi amma asalin larabci inna la nuzi'u ajrahum wanda suke riko da a tauna gagam kuma suna tsaye da sallah ko sun tsaye da sallah ba za mu tauye ladan su ba maimakon a ce ba za mu tauye ladan su ba sai aka ce ba za mu tauye ladan masu islahi masu gyara ba dan a san kuwa ne ne wayannan din wannan yana ɗaya daga cikin makasidi da azrabin izhari izhar fi mahalli ismari kamar misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa ne yake cewa ya ayu alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum sai ce inna allaha la yahdi al-qawma zalimin asalin sa inna allaha la yahdihim domin a nuna menene hukuncin wanda ya jibinci yahudu da nasara wanda ya goyi bayan yahudu da nasara yake musu aiki yake musu amala menene hukuncinsa to shi yasa aka ce inna allaha la yahdi qauman zalimin da an fito da isini na zahiri wajen wajen isbari da niri ba da ba za mu san hukuncin wanda yake hulɗa amala yi wa yahudu da nasara aiki ya cutar da addinin sa hakan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin yace fa inna allaha aduwwun lahum ba Allah makiyinsu bai faɗi in ya ce fa'in da za a duwun lahum ya kawo dane to ba a faɗi hukuncin wanda ya ƙi Allah ya ƙi mala'iku ya ƙi jibrilu da mika'ila ba a san hukuncinsa ba amma da ya ce fa'in da za a duwun lil kafirina Allah ya bayyana cewa wanda ya ƙi wa'annan kafiri ne shi to kamar wannan ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da suwa ake nufi su wane ne allazina yumassikuna bil kitabi su wane ne aqamu salata din in an ce inna la nudiu ajrahum ba za gane su wane ne ba amma da aka ce inna la nudiu ajral muslihina an gane wa'ancan minhum salihuna din su ne wa'annan ma'ana yadda aka yi bayani akan wa minhum duna zalika fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka zo aka bayani akan minhum salihuna wallazi yumassuna bil kitabi wa qamu salata to saboda haka zamu tsaya idan akwai tambayoyi zamu karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akwai tambayoyi malamin yawa ga an kawo tambaya
Allah saka da alheri malam mai tambaya na farko yana cewa bayan sallan farilla akwai wani sallah da idan mutum ya kira zai yi a kabli da baji
a wannan kana da bukatar ka koma ka karanta akhdari amma gurguje abin da zamu ma bayani a as-sahawu fi nafilati kas-sahawi fil faridati illa fi sitta masayil mana mai akhdari yana cewa in kai rafkannuwa a sallan nafila kaman kai na rafkannuwa a sallan farilla ne banda wasu matsaloli guda shida wanda matsalolin guda shida suna da bukatar ka je gun malami ya ma bayanin su duk karanta a fari ma'ana a nan ne nafila da fadilla suka bambanta a babin rafkannuwa in ba a nan ba to nafila da farilla duka ɗaya ne
malam wani yana cewa shi da abokin su samu sabanin rashin magana to sai ya ce masa idan mutum ya kwana uku ba sa magana Allah ba zai karɓi ibadan su ba kuma an su mutu za su shiga wuta sai ce masa shi ya yarda kuma kare masa magana to malam shine yana neman ƙarin haske a wajenka
hakika kwana uku shine damanta shari'a ta bawa masu gaba menene sabukawa zuciya hakkinsa saboda zuciya in ya hau kan abu ya yi fushi to idan bai biya bukatarsa ba wani yakan iya mutuwa ma duba wannan ne shari'a sai ta ba da kwana uku in kai mumini ne mutumin kirki ne mutumin manzan Allah ne to cikin kwana uku ko ɗan uwanka a suka shi ya kamata ya kare wannan gaban ya kare gaba na dindindin wannan ba musulunci ba ne baya cikin addinin musulunci saboda haka wannan abokin nan nashi so yake ya zamo mulki ya ja da shari'ar Allah idan bai tuba ya janye wannan ilhadi ba zai kasance cikin musulmai masu ja da shari'ar Allah subhanahu ta'ala ma'ana ya yarda da haka ne amma shi ba zai ji ba kaga wannan ya yi addinin musulunci ne saboda haka abokin ka ji tsoron Allah dan lalle bai janye wannan ba zai kasance cikin masu ilhadi na'am
tambayar sa na biyu yana cewa sila angon su daya akwai wani abokin su da shi ma ko da sun haɗa fuska shi a kokari ko ya masa lama baya amsawa shi ma malam a ja hankalin su yake Na'am. sai wanda yana cewa malam shine aka masa tambayan aure kuma gaskiya magana baya son matan amma su iyayen su suke dole su ya aura yana neman a nasiha a wajen malam
a ka kasance tare da iyayenka Eh, Abdullahi bin Umar wata matarsa yana son ta sosai haka kurun bai san dalili ba sai na umar bin khattab ya shigo masa ya ce wane ya ce abdullahi ya ce na'am ya ce to shiga gida ka sake matarka sai ya ci zafinsa sosai abdullahi bin umar shi kenan ya shiga gida kuma ya nuna wa umar bin khattab kamar ya shiga gida da sai na umar ya tafi sai tsillike ya fita a gidan ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Umar ne fa yace in shiga gida in sake matata a yace ba ma yakin ka bane yace abin da ma yakin ke ba da umarni yace ka je ka zakar yace marmata ka je ka tsaftar da umarnin mahaifin ka manzo ba tambaye shi ba wani hujja ya kawo ma wani dalili ya kawo maka saboda haka iyaye din sun wuce diyyar mutane suke tsammani mata suna nan burjik diyar da kake son ta idan mahaifiyarka mahaifinka ya ce ka rabu da mata in kana so ka zauna lafiya a duniya ta ci gaba sannan ka shiga aljanna ka je ka sake mata ko yara dubu kuka haifa saboda wasu za su taba hujja da cewa ai suna da yara da yawa da matar kaza kaza duk iyaye sun wuce wannan ko yara da yawa kuka haifa ka je ka sake ta ka zauna lafiya ka shiga aljanna na'am
Malam wani yana tambaya yana so ya san hisabin zakan bana.
ina ga kwanan nan bai jima ba an faɗa miliyan ɗaya akwai ina ganin malam mamun launi kwanan nan ya gaya mana na manta amma da sha bakwai ko yawa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da sha bakwai ko sha fuku shi ne misali bai wuce sati ba ya gaya mana miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da dubu goma sha fuku in kuɗi ya kai wannan za a fara fitar da shi da tsaka har zuwa sama marar iyaka kuma za a raba kashi arba'in a cire wani over forty kashi ɗin cikin arba'in za a cire in kuma bai kai wannan ba akwai sadaka amma ba zakka saboda sadaka ko dubu ɗaya kake da shi za ka ware naira goma ashirin hamsin ɗari a ciki ka bayar wannan sananne ne amma zakka sai ya kai wannan lissafi na
kan tambayar sa na biyu yana cewa bayan ya tafi zakkan sai ba mutumin da yake bi bashi sai shi ne bashi bashi haka na halatta da da ya tafi zakkan duk ba wanda yake bi bashi sai shi shi ne da masa da bashinsa
a wannan da ya ce ko baka bashi ba ma shi kenan ai saboda Allah yana cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin al gharimin sune wanda ake jin su bashi suna cikin wanda Allah ya ce dama a ba su zakka saboda haka ko baka dauka ka bashi ba ma sai ka ce wane dubu hamsin din da nake jin ka bashi to na biya maka bashi a zakan da nake fitarwa shi ne ya ba ya ka ka bashi kuma ka ka karba ba na'am
malam wani yana cewa ne hukuncin ah, mutane da suke bautan gumaka da kuma ah, fassaran abubuwa da suke yi wai
duk wanda yake bautawa wani Allah ba gunki ba kafiri ne kafiri kuma dan wuta ne Allah ba zai gafarta masa ba a lahira amma a duniya in yayi tuba daidai da kittawan ido da mutuwarsa in ya tuba Allah zai gafarta masa amma in ya wuce wannan bai tuba ba to shikenan zai dawama a wuta har abada zai tsaba khalidi na fiha abada haka duk abin bauta wani Allah in ji za ka bauta masa sai kafiri ne mushriki ne dan wuta ne amma mutumin ya san da cewa yadda a zamanin da ake ɗaukan tawassuli shirka ne wannan ba gaskiya ba ne tawassuli Allah ka biya mun bukata albarkacin salihi kaza annabi kaza waliyi kaza malami kaza wannan ba shirka ba ne ja'izi ne manzo Allah sallallahu alaihi a hadisin makafo ya karantar da wani Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilayka بحديث محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوصل بك إلى ربك فيكفي حاجتي من زو يجي da wannan yaje yayi alwala yayi sallah raka'a biyu da ya tawassuli shi yace ya Muhammadu inni atawassalu bika aw inni inni ya ataqara inni ya inni as'a inni atawassalu ilayka ila rabbika ya je yayi wannan addu'a saboda haka tawassuli ja'izi ne in aka ce ja'izi in kana so za ka yi amma ba dole bane ka yi wannan layin sa daban baya cikin layin bautawa wani Allah ko layin shirka abu in kana so ka yi kana so ka bari amma bautawa wani Allah da nau'o'in bauta amma inda za ka ce wali kaza ka biya bukata na wannan shirka ne saboda waliyin kai tsaye kan jini bukatar ka a wajensa saboda haka yanda ya zamanto shirka amma Allah ya biya mun bukata kaza albarkacin ko darajan waliyin ka kaza annabi ka kaza wanda jaizi ne wanda ka roƙa Allah amma ka nemi alfarman wannan waliyi ne to wannan shi ake ce ma tawassul kamar yadda sai na Umar bin Khattab akwai a cikin Sahih Bukhari yayi tawassuli da Abbas bin Abdul Muttalib كنا نتوصل بنبيك وتنوص- ونتوصل بأمره الأباس بن عبد المطلب وإننا تكون سيد البخاري وانا باشر كعبلي نعم
malam wannan yana cewa shi ne yana da cikin sallaman sa abinci amma yana ta cewa ya zai ya fidda musu zakka
a idan aka biya ka kudin sallama misali mu kaddara cewa a yau aka biya ka miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha hudu da malam kazu ya gaya mana to idan wannan adadin bai ragu ba da wannan adadin har ya kai shekara mai zuwa shekara mai zuwa kamar yau ashirin da watan ramadana to shi ne gobe ashirin da ɗaya ga watan ramadana to zakka ya zama ta wajibi a kansa amma idan kana kashewa kana kashewa kana taɓa kana kashewa ko da dubu hudun saman ne ya zamo babu ya zamo miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma to ba zakka a kan sai shi sadaka saboda haka idan miliyan uku aka biya ka misali a irin yau ɗin kana karkashewa kana karkashewa da aka yi shekara sai aka samu miliyan ɗaya dubu ɗari da goma sha hudu sauran kakace wannan wanda ya rage shi da ya kai misali za ka fitar masa da zaka da fatan da zan ga kan na'am na'am
Malam wannan mai tambaya yana cewa shi ne aka bashi dukiyar marayu yana jujjuyawa ya halatta shi ma ya ci ya ciyar da iyalansa shi
ya halatta shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف yadda ake bi shi ne ka ɗauki kanka kamar mai yin kwadugo a dukiyar marayu kamar kana musu aiki ne to idan mai kwadugo a wannan dukiya nawa nawa ya kamata wani fasentin yake da shi a wannan dukiyar a ribar da ka samu to iya wannan fasentin shi ne za ka kana amfani da shi misali in an samu dubu goma a ce yin aiki a kan wannan dukiya a kowane dubu goma yana da dubu biyu duk ribar dubu goma yana da dubu biyu kai ma kana da dubu biyu a cikin duk ribar dubu goma da aka samu sauran dubu takwas takwas sun da gindin kuɗin kuma uwar kuɗin kuma sai ka bar ka bar masa kayansa haka ake yi amma in Allah ya wadatar da kai Allah ya ce karka kanka ko sisi ya kasance aikin da kake na bunkasa wannan dukiya kana yi ne saboda Allah shine wa man kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf na'am
Allah sai ta mana karshe yana cewa yaushe yiwa za a fitar kan fitri
a zakatul fitri jaizi ne ka fitar sallah kwana uku amma abinda aka fi so ka fitar a a ranar idin ranar idin ake so kasar kafin a je sallan idi saboda wanda ake babba su su samu abin da za su dafa a sallah wannan shi aka ci so amma ja'izi ne a kwana uku kafin sallar idi ka da zakatu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sallu ala nabiyil karim